يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة ويا الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
ناتكم بيانا أكيد أهل السنة والجماعة هو أن لتابنا على العقيدة الواسطية من قال بياني كما دا أبن شريف إيماني دا قدرا الله سبحانه وتعالى da darajojin kadara waɗanda imanin mutum da kadara baya cika su ya yi imani da waɗannan darajoji da muka ambata guda wanda ma da ya dunkule su a matsayin daraja biyu to yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi akan wata matsala daga cikin matsaloli dai waɗanda ahlus sunna suka sha bamban da sauran kungiyoyi da su wa min usulil firqatin najiya mala yace yana daga cikin usulil firqa ma'ana ka'idodi shika-shikan kungiya annajiya wacce take mai tsira a duniya mai tsira a lahira na daga cikin shika-shikan wannan kungiya wanda suke rike da ita kungiya da suna wal jama'a a kullum kungiya da suna wal jama'a ba ta da wani suna banda sunan da manzo Allah ya rada mata in wani suna biyo baya to suna ne na aiki kawai kun gane ko amma ba suna bane na mai ba ba suna bane na aqidar ta ba suna ne na aikin da take kawai amma asalin sunanta shi ne wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam ya rada mata shi daga cikin wannan suna ko wannan alfirkatun najiya ƙungiya wadda take mai tsira mai tsira daga min shirka da kafirci da munafici da bid'a ta kubuta duk daga waɗannan ta tsira a duniya kuma ta tsira a lahira daga cikin wato shika-shikan da suke rike da ita annad dina wal imana cewa addini da kuma imani asalinsu abu guda ɗaya ne amma tun da sun zo nan wurin an ambaci addini kuma ambaci imani to kowane da ma'anar shi addini zai zamanto shi ne gaba shi ne baki ɗaya imani kuma sai ya shahi waɗansu mai shika-shikan imani guda shi malam ya ce da addinin da imani a wurin wannan kungiya din yana cikin shiga-shiganta ƙaunin wa amalu shi addini da imani dukansu magana ne kuma aiki ne ƙaunin kalbi maganar zuciya wa lisani da kuma maganar hanshi wa amalul kalbi wal lisani wal jawari da kuma aikin zuciya da aikin harshe da kuma aikin gabbai shi yake ce ma imani shi yake ce ma addini kafin nan addini magana ce ta mita zuciya ma'ana kaunin kalbi ana yin kudiri kudiri wa zuciya rike wadda zuciya take yi ta imani da allah imani da mala'ikun allah imani da littattafai imani da annabawa imani da ranar lahira wannan rikewar da zuciya take shage ci min qaulul qalbi qaulul lisani kuma shine min fadan la ilaha illallah wanda da ita mutum yake shigowa min ha musulunci da kuma bayan ka shigo cikin musuluncin abubuwan da kake faɗi da harshenka na zikiri tasbihi da kake yi karatu alkur'ani da kake yi sallama da kake yi ka gaida mutane duka wannan menene qaulul lisani ne wanda yake ya shayi imani da Allah subhanahu wataala wa amalul qalbi aikin zuciya kuma shine mi tawakkali yaqini tsoro fata kauna yarda waɗannan abubuwa da anwa'ul ibada waɗanda suke na zuciya ne su ake ce mai amalul qalbi tsoron Allah tawakkali dogaro da Allah zuwa doka wannan aiki ne da zuciya take haka ne ko yaqini ka tabbata cewa lalle Allah subhanahu wata'ala shine abin bauta shi kadai da kuma wata da za ka yi watan Allah subhanahu wata'ala ya baka lada watan Allah ya biya maka bukata ta duniya da lahira duka wannan ya shayi aiki na zuciya wal lisani da kuma aikin me alshi wal jawari da kuma aiki na gaba aiki na gaba shine me kamar dai na maka sani sallah azumi hajji da sauransu duka sunan dai aiki ne na gaba wannan shine tarihin imani da an ce ma menene imani sai ka ce magana zuciya da harshe aikin zuciya da harshe da kuma mi gabbai shine tarifin al-iman mun gane ko wannan wata matsala ce daga cikin matsalolin da ahlus sunna wal jama'a suka sha bamban a cikin ta daga wasu kungiyoyi kamar murji'awa da khawarijawa da mu'tazilawa duka waɗannan ahlus sunna sun sha bamban da su a wurin mi tantance me ake ce mai imani to amma me a wurin halittuna jama'a kuma wannan tarihi da suka yi yana da goyon baya na dalilan alkur'ani da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba wai sun yi tarihi ba ne saboda son zuciya ba saboda son rai ba a tarihi ne wanda yake da goyon bayan ayoyi na alkur'ani mai girma waɗanda suke nuna lallai magana da aiki dukkansu sunansu imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa annal imana kuma cewa imani yazidu bi yana karuwa da da'a da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa yanqusu bil ma'siya kuma yana ragewa da sako yana ragewa da aikata zunubi wannan ba wata matsala ce daga cikin matsalolin da wato ahlus sunna wal jama'a suka sha bamban a cikin shi daga ainihin khawarijawa da mu'tazilawa cewa imani abu ne da yake karban mi kari kuma yana karban mi rage imani abu ne da cikin shi akwai fifiko wani yayi wani imani imani wanda ba ya saba ma Allah ba da yake da imanin mai saban Allah ba haka ne ko na'am wadaka wannan wata matsala ce ita ma ta biyu daga cikin masail na imani cewa yana karuwa da biyayya ga Allah subhanahu wataala idan ka bi Allah imaninka zai karu zai haɓaka zai samu karuwa zai hau ya ta karuwa ya ta karuwa sannan kuma yana ragewa da zunubi yana ragewa da sabon Allah idan ka karanta alkur'ani mai girma imaninka yana karuwa yana hauhawa idan ka yi sallah imaninka yana karuwa yana hauhawa idan ka yi azumi na farilla ko na nafila imaninka yana karuwa yana ta hawa karuwa kawai yake ta yi duk aiki wanda yake ya shafi biyayya ga Allah abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya sanya ka to aikata wannan aiki yana kara maka imani da Allah subhanahu wata'ala wa yanqusu bil ma'siyah yana ragewa da zunubi lokacin da kuma bawa ya aikata zunubi kowane iri ne to kuma imani na ragewa kun gane ko duk lokacin da za ka yin gulma ka ci naman mutum to imani yana ragewa yana sauka imanin mutum yana ragewa a wurin Allah subhanahu wata'ala mutuncin mutum na zuwa duk lokacin da ka yi annamimanci imanin ka yana ragewa yana ragewa duk lokacin da ka ci amana imanin ka yana ragewa duk lokacin da ka yi damwara ko yaudara imanin ka yana ragewa duk lokacin da ka yi zalunci da lokacin da kai kallon abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta ma kallo to imanin ka za ya ragewa saboda zunubi ne da lokacin da ka saurari abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta maka saurari da gangan da nihi ka nihi sauraron wannan abin da Allah ya haramta ma to imanin ka ya rage haka duk lokacin da ka ɗauki kafa ka taka kawawan ka ka tai wani wuri inda Allah subhanahu wataala ya ce kanka kanka tai gidan giya ka tai kanka je gidan karuwai ka tai kanka je hilin da ake rawa ka tai kanka je hilin da aka taru domin saba ma Allah subhanahu wataala ka tai to imanin mutum za ya rage imani yana komawa baya wannan shine wato aqida ahlus sunna wal jamaa wadda ahlus sunna wal jamaa sun kalli ayoyi na alqur'ani masu girma suna nuna bi cewa da yawa daga cikin ayoyin alqur'ani Allah subhanahu wataala yana maganin cewa imanin su ya karu mu'minai imanin su ya karu ayoyin alqur'ani sun kara masu imani sai yake nuna mi da abin da yake karban kari yana karban mi rage to abin da ke karuwa kuma yana mi yana ragewa duk abin da muka sani a cikin duniya inda yana karuwa yana kara to kuma sai ya rage sai ya koma kamar yadda yake da da dan kadan ne ya karu to kuma sai ya dawo haka to da ka in mutum ya rike ayyuka na da'a da biyayya ga Allah subhanahu wataala to imanin mutum zai ta karuwa in mutum ya kaurace ma ayyukan zunubai in kuma mutum ya zama to ya da'a imani ya karu kuma ya zo ya goge zunubi kuma ya kasa da imanin shi haka za a yi ta yi dai imanin da yana karuwa da lokacin da ka bauta wa Allah subhanahu wata'ala da gaskiya da ikhlasi kuma imani yana ragewa lokacin da kai ne Allah subhanahu wata'ala waɗansu ayoyi ya gaya mana cewa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana idan aka karanta musu ayoyin shi shi Allah subhanahu wata'ala sai waɗannan ayoyi su ƙara musu imani yan kaga sauraren alkur'ani yana min ina ƙara imani sauraren alkur'ani mai girma ko ka karanta shi ina ƙara ma imani kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda waɗanda suka shiryu Allah ta'ala na ƙara musu shiriya sakamakon mi sun shiryu Allah subhanahu wata'ala sai ya dada musu shiriya ya nuna kenan shiriya ma wata abu ce da take min ƙaruwa saboda shari'a a cikin imani take kuma ga Allah subhanahu wataala da ya bamu labarin wato ashabun nar sai Allah subhanahu wataala ya ce wa yazdada alladina amanu imana kuma Allah ya buga misalin yan wuta da 19 din nan ba da komai ba saboda waɗanda suka yi imani su ƙara imani kenan masu imani suna da imani kuma imanin su yana karuwa saboda yin sun yarda da misalin da Allah subhanahu wata'ala ya buga a cikin alkur'ani kai dai ayoyi da yawa da suke nuna cewa ahlus sunna su ne masu gaskiya a bayanin cewa imani yana karuwa imani yana raguwa sannan wata matsala kuma wadda malam bai kawo ta nan ba shine al-mufadalat fil iman fifiko da ke akwai a cikin imani da Allah subhanahu wata'ala cewa mutane wa ahluhu fihi ala tafadul masu imani a cikin imani akan tserewa suke da juna da fifiko da juna wani yayi wani hal anta kal amlaki aw kar rusul shin imanin ka dai yake da na mala'iku imanin ka dai yake da na annabawa da manzanni sai bane babu wanda za a cewa imanin shi kamar imanin mala'ika jibril ne sai dan bid'a dan bid'a kuma shine mi ba khawariji ko ba mu'tazili ko ba murji su kada suke da wannan matsalar cewa imani wani abu ne wanda yake dan karare kowa da kowa yana tarayya a cikin shi babu wanda yayi wani yanzu mutum baya jin kunya ya ce da imanin shi da imanin manzo Allah da dai ne wanda ya wadannan magana aka ga baya jin kunya bai san abin da yake ba bai san darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ko to da kenan akwai bambanci imanin mu da imanin manzan Allah ba ɗaya bane sallallahu alaihi wasallam imanin mu da imanin sayyidina Abubakar ba ɗaya bane imanin mu da imanin sayyidina Umar ba ɗaya bane imanin mu da imanin sayyidina Uthman sayyidina Ali da sauran sahabbai imanin mu ba ɗaya yake da su ba ba a gama mu da su haka ne ko mutanen da ba su tsoron talauci saboda yakinin da ya kwanta musu a zuciya cewa Allah ne mai bada in sun miƙa duka gobe Allah zai ba su in an jima ma Allah zai ba su kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba ya iya zama da dinari ko dirhami ɗaya a cikin aljihun shi saboda yakini da yake da shi cewa Allah subhanahu wataala zai ba shi shine mai bada shi za ka gama kanka da shi wanda kana iya ana iya bukatar miliyan ɗaya kana da ita aljihu ka ɗauko jikka ka bada ka ce kuma duk imanin kuɗi da man- da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ba ba ya- ba yadda za a kwatanta su ba yadda za a ce duk ɗaya suke wanda ya faɗi wannan to baya da imani bai san kuma me yake yi ba bai san daraja waɗannan bayan Allah da Allah subhanahu wata'ala ya zaba ba da haka kenan wato imani da yana karuwa kuma yana ragewa wa hum ma'a dalik malin yace kuma su tare da haka tare da cewa imani yana karuwa kuma yana ragewa la yukaffiruna ahlal qibla ba su kafirta ma'abuta al-qibla su ne musulmi ahlus sunna ba su kafirta musulmi bi mutlaqil ma'asi da tsantsan sabon Allah kawai da sakakken sabon Allah don mutum ya saba ma Allah su ce mai kafiri ne dan wuta ne ahlus sunna ba su ne ma'ana a wurin ahlus sunna da jama'a mazinaci ba kafiri bane mumini ne mashayin giya ba kafiri bane mumini ne annamimi mumini ne ba kafiri bane mai cin namun mutane mumini ne ba kafiri bane ma'ana dai ayyuka na sako ko kisan kai a wurin ahlus sunna wal jama'a mai yin shi ba kafiri bane musulmi ne la yukaffiruna ahla al-qibla ba su kafirta ma'abuta al-qibla bi mutlaqil ma'asi wal kaba'ir da tsantsan aikata zunubai da kuma manya-manyan layyuka irin su shan giya da sata da zina da kisan kai da sauransu waɗanda suke da haddi ahlus sunna ba su kafirta mu mai aikata su kama ya fa'aluhu al-khawarij kama inda khawarijawa suke aikatawa khawarijawa suna mai a cewa duk wanda ya sabo ko yaya yake to kafiri ne kawai wannan sabon ya haifar da shi daga musulunci saboda dalilai gare su amma ba su fahimci dalilan ba suna da ayoyi na alkur'ani amma ba su gane su ba suna da hadisai na manzala sallallahu alaihi wasallam waɗanda mu ba mun yi imani da su amma ba su fahimci min ina suka sa gaba ba waɗannan hadisai baki ɗaya ba za ka gane manufarsu ba sai in ka tattara su baki ɗaya da waɗanda suka tabbatar da imani da waɗanda suka kore in ka haɗa su wuri guda ɗaya sai ka samu sakamako mai kyawu idan an ce mai kafiri kuma wani wuri aka ce mai imani ne sai zaman tomi akwai abin da ake niyya a nan wurin domin nassoshin da suka shahi sabon Allah mutumin da ya aikata sabon Allah na so shi ne kare kala biyu waɗansu in suka zo ce mai kafin waɗansu kuma su nuna yana da imani to ba cewa za ka yi akwai tufka da warwara ka ce to ba kama yarda da hadisan ba ƙur'ani za ka rike ba sannan kuma su waɗanda hadisan ba za ba za ka yi ba ka ce a waɗanda suka ce mai kafin su ne ingantattu waɗanda suka ce mai imani rauni gare su ba haka za ka yi ba ko kuma karin jayar da wani bangare na rama Allah subhanahu wataala ka ce waɗanda suka ce mai mai imani ne to mai imani su ne ingantattu waɗanda suka kafar su kuma ba su da inganci duk ba haka za ka yi don wannan da shirme ne jahilci abin da ke akwai idan na soshi na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko na alqur'ani ba kaga kamar sun ci karo da juna me za ka yi da su a lokacin abin da za ka yi da su shine ka tattara su baki daya in ana iya aiki da su duka sai a yi idan haka ya citira kuma sai a diba mi sai a diba wayar ya wani sai a samu annasuku masu mun gane ko haka za a yi ta yi har sai an kai ga kyakkyawan sakamako game da waɗannan nasoshi saraka su nasoshin da suka shayi mutumin da yake mai imani ya aikata zunubai irin waɗannan ne waɗansu sun kafarta shi waɗansu sun ce mai imani ne to yaya malamai suka ta yi da wani su kawar ya kawo sun ce mai kafiri ne duk mai ima duk musulmin da ya aikata sabon kawai ya zama kafir dan wuta ne a duniya dan wuta ne saboda sun halatta jinin shi kuma a lahira ma an ya je dan wuta ne kenan to da ka suke yakan musulmi din da musulmi suke sai da suna yakan musulmi su kashe shi saboda mi musulmi sun ki aiki da shari'a Allah kafirai ne sun ki zartar da dokar Allah akan mazinaci akan mashayin giya akan barawo akan mai kisan kai saboda haka kawai inda zo gare suna kuna sallah zai zo a kakkashe ku saboda mi kun zama kafirai sallar ku ba ta da amfani haka wanda ya shirme ne wannan ba shi bane Allah ya koma da Allah sallallahu alaihi wasallam shi saboda haka idan muka samu nassoshi ko na Qur'ani ko na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kore imani ga wanda ya aikata su malamai suna da bayanai guda uku a kansu na farko shine me a lokacin da kake sabon Allah baka da imani in ka kare kuma imanin ka zai dawo maka amma wannan lokaci baka da imani wannan zunubin kuma zai zamantowa babban zunubi gare ka waɗansu malamai haka suka fassara irin waɗannan dalilai waɗansu kuma suka ce mi abin da ake ne shine wato mutum baya da kamalan imani amma akwai aslin akwai aslin tushen gindin imanin amma kamala cika da bacewa da ado na imani mutum baya da shi mun gane ko ya sha bamban da wanda baya zunubi baya sabon Allah subhanahu wataala shi yana da kamala ta imani kamar yadda yana da asalin imani yana akwai tushe sannan akwai rassa rassan ne suka lalace rassan imanin mutum sun lalace abinda ake ne kenan wannan shine abinda malamai suka yi bayani wa haidu ma nufiya al-iman fi athari amman asa wa min at-tauhid qad aqar wal mustahil waɗansu malamai suka ce a magana ta uku shi ne mustahillu ana ne ya halitta wannan zunubin shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah ya ce mai baya da imani idan aka ce la yazni zani hina yazni wa mu'min sai mu dauka mi ya halitta zunubin shi yasa baya da imani mun gane amma dai magana mai rinjaye ta malamai shine mi awul maqsud faraqahu halat al-isyan yastayib awul muradu bi nafiyul kamal abin da ake ne da shi shine mi kore kamalan imani da aka ce baya da imani an kore mai kwalliya da kawa da ado ta imani an kore mai wannan mun gane nafiyul kamal kenan an kore mai kamala ta imani baya da wannan imanin da Allah subhanahu wataala wannan shine bayani mai kyau kenan mutum na da imani amma imanin babu kamala a cikin shi ai la imana lahu kamilun baya da imani kamulalle amma mai sahihul imani ne imanin shi ingantacce ne al'amarin shi a wurin Allah subhanahu wata'ala yake Allah ya so ya azuntar da shi kuma Allah ya so ya masa rama da shigar da shi aljanna ya yi wasu da haka malin ya ce tare da haka su'alu sunna ba su kafirta ba buta alƙila mutanen da suke mai da gaba gaba su yi sallah alu sunna ba su kafirta saboda zunubi saboda zunubai waɗanda suke ba manya-manyan ba shirka ba ne ba kafirci ba amma musulmi na iya aikin ridda ya zamanto riddadde ne ya kafirta jinin shi ya halitta ya zamanto kafiri ne ba musulmi ba ne a wurin wannan hali suna ba su yi sabani cikin shi duk wanda ya zo da ɗaya daga cikin ayyuka na ridda to riddadde ne ya fita daga musulunci amma zunubai waɗanda suke sunan su zunubai a wurin halin suna wal jama'a ma abucinsu la ya kuru biya bai kamar cewa da su malin ya ce balin ukuwatul imaniya yan uwantaka ta imani zaɓi tabbatacciya ce tana nan tare da ba tare da mutunan da ya saba ma Allah ɗan umar inda ke shan giya ɗan umar mutunan da ke sata ɓarawa ɗan umar akwai yan uwantaka ta imani matukar dai musulmi ne wannan sunan shi aikin sabo ma'al ma'asi tare da zunuban da yake aikatawa ayyukan sabo waɗanda yake aikatawa imanin shi yana nan tabbata yan uwan daga shi tana nan tare da dan uwan ne ba bai hude bane ba ba nasari bane ba ba ma gushi bane musulmi ne mai sabo kama qala subhana kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce fi ayatil qisas a cikin aya ta qisasi التي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فمن عفي له فمن عفي وند أكياه له قريش من أخيه daga dan uwan shi shegu mana ma'ana wanda aka yayi mai wani abu na kisasi bayan ya kisa kai wanda ya kashe kuma sai Allah subhanahu wataala ya kira shi da cewa dan uwan shi kai ne ka kashe mutum wanda ya mutu din kuma Allah ya ce kai da ka kashe shi dan uwanka kaga inda kisan kai kafirci ne da Allah bai kira shi da ni dan uwan shi haka nan ne saboda wanda ba musulmi ba dan uwanmu ba ne yahudawa da nasara ba yan uwanmu ba ne nasarawa ne yahudawa ne mu yan uwanmu su ne mi musulmi al-muslimu akhul muslim musulmi shine dan uwan musulmi amma ba yahudi ba dan uwan musulmi ba ne ba nasare ba dan uwan musulmi ba ne da wannan abokan zaman mu ne kawai muna zama kasa guda muna zama gari guda muna zama unguwa guda kawai shi ne amma ba yan uwanmu ba ne yan uwantaka tana tabbata ga mutumin da ya shigo cikin musulunci ne kawai to kaga inda bai shigo cikin musulunci ba inda dama ba cikin musulunci yake ba Allah subhanahu wataala ba zai faɗa mai haka bai ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan ma'ana dai Allah subhanahu wataala ya tabbatar da yan uwantaka tsakanin wanda aka kashe da wanda ya kisan kai cewa dukkan su yan uwan juna ne abin da yake nuna kenan tunda kisan kai ba yana cikin manya-manyan zunubai yana cikin manya-manyan zunuban da Allah subhanahu wataala muka bayyana muka wani kwanan baya babu zunubin da Allah subhanahu wataala ya mai narkon azaba ya jero mai ukubobi har guda nawa kamar kisan kai cikin alkur'ani mai girma ko cikin sunan manzala sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka kenan abinda bai kai shi ba ma kan wata ka sai ta tabbata gare shi balle shi wa qala ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in qa'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma idan mutane guda biyu ko kungiya guda biyu wannan suna da jama'a wannan suna da jama'a jama'a guda biyu ta muminai iqtatalu suka yi fada da juna ake bige-bige da sare-sare da takubba da harba-harba da bindigogi Allah ce fa aslihu bainahum waɗansu masu hankali masu tsinkaye masu imani masu ɗabi'u na ƙwarai zo su yi sasanci tsakaninsu sasanta su mana kaga fada suka yi fada kuma baya da kyawu kafirci ne yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qitaluhu kufrun kafirci ne amma Allah ya ce musu minal mu'minina wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu wada ne aka yi da bege-bege da sare-sare da albalu amma kuma Allah ya kira masu shimi mu'minai fa in bagat ihdahuma idan ɗayan su ta yi zalunci ta ƙetare iyaka alal ukhra akan ɗaya ma'ana ɗaya daga cikin ƙungiyoyi guda biyu ɗin nan ta yi zalunci a kan ‘yan uwata Allah ya ce faƙatilu lati tabu ku yaƙi wadda take yin zalunci ɗin nan wadda take a yi sulhu a sasan taɗin ƙasar na lahiya ku masu sulhu ku haɗu da ku da wanda ake yaƙin tare da su ku yaƙe ta hatta tafiya ila amrina har sai ta dawo ya zuwa al'amarin Allah fa in fa'ad idan ta dawo wa aslihu bainahuma bil adl to ku yi sasanci a tsakaninsu da adalci wa aqsi kuma ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah subhanahu wataala yana son masu adalci innamal mu'minuna ikhwa Allah ya ƙara maimaita cewa da mu'minan nan dai waɗanda suka yi hada can baya kawai abinda suke ƴan uwa ne babu wani abu da ya wuce wannan kawai ƴan uwan juna ne saboda abu guda ya haɗa su shine Allah subhanahu wata'ala saka duk wanda Allah ya haɗa ka da shi dan uwanka ma'ana ma da mahallin shahid da an yi zunuba an yi sabo amma kuma Allah subhanahu wata'ala bai cire musu sunan imani ba suna da a matsayin su na imani ko a matsayin su na mu'minai kuma ƴan uwa wanda yake nuna mana cewa da aqida ahlus sunna wal jamaa mai aikata zunubi wanda yake baya kafarta mutum a wurinsu zunubi ne kawai mutum yana nan mai imanin shi sai dai wannan imanin nashi bai hana kuma Allah subhanahu wata'ala ya jeho mutum a cikin wutar jahannama ya azabtar da shi da ita wala yasluhuna al-fasiqa sannan ba su zare ba fasiki al-milliya wanda yake musulmi mansubun ila al-milla wanda aka jingina shi zuwa ga millatul islam aqida ta musulunci shine al-milliyyu al-mansubu ila al-millati millati ibrahima hanifa aqidan annabi ibrahim wanda take miƙaƙiya shine milla to fasiki al-milliyyu musulmi ke wanda yake cikin musulunci su ahlus sunna ba su zare mai ismal imani sunan imani su ce mai kafiri ba su bil kulliyati kwata kwata su ce baya da imani ahlus sunna ba su yin magana wa yukhalliduna fi nar kuma su dawwamar da shi a cikin wuta ahlus sunna da ba su yin magana kama taqulu al mu'tazilatu kama yanda mu'tazilawa suke cewa mu'tazilawa a wurinsu mai sabon Allah a duniya bainal manzila bainal manzilatai yana tsakanin matsayi guda mai tsakanin imani da da kafirci amma ranar alkiyama don wutan suka ce a duniya ba su ce mai mumini ko ba su ce mai kafir ba ya da suna a wurinsu amma lahira ka abin nan zai dawo cikin wutar jihar ba'alu suna ba shi yi ويخلدون في النار باس دوما دشي a cikin wuta kama ta qulul mu'tazila kama yadda mu'tazila wasu ke ce mun gane wannan ko balil fasiq malan yace bari dai wannan magana shi fasiki ya rubul bismil iman yana shiga cikin sunan imani fi mithli qawlihi ta'ala cikin kwatankwacin faɗin Allah madaukakin sarki da Allah ya ce fa tahriru raqabatin mu'mina to a yanta wuyan baiwa ko wuya wadda take mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa qad la yadkhulu fi ismi al-iman al-mutlaq kuma yana iya yiwa ba ya shiga cikin wato sunan imanin da yake sakakke ne imanin da ba a kayyade ba imanin da ba a kayyade ba shine babban imani yana iya kin shiga ciki saboda mi sabon Allah da yake yi كما في قوله تعالى كما يدي تشكين فلن الله بلو كسركي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت مؤمنين كون سنة ولن إذا أكا أم بچا الله سيزكا تسفرجتا جسولو هنك نسي تاش saboda an ambaci sunan Allah subhanahu wataala mai girma mai wuta mai aljanna hankalinsu sai ya tashi wannan su ne muminai wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina bayan zina lokacin da yake zina alhali yana da imani wala yasriqu sariqu barawu bayan sata hina yasriqu lokacin da yake sata kayan mutane wa huwa mu'min kuma shi yana da imani a lokacin baya da imani wala yashrabu al-khamra kuma bayan shan giya mashayin giya hina ya shirabuwa a lokacin da yake shan giya wa mu'min alali yana da imani wala yantahibu nuhbatan kuma ba zai yi kwace ba ya kwaci wani abun kwace ba ya yi hizge kana ta da yanka haka kawai ne hizge bisa hoto shi kenan lokacin da mutum ya yi wannan hizgen za ta sharafin ma'abuciya daraja ma'ana kayanka ne na kasuwanci ko kudinka ne ka riko cikin yan sak ɗinka ko akwai kudinka cikin abu dai mai daraja za ta sharaf abin da yake da daraja yarfa'un nasu ilaihi fiha absara mutane suna daga idanunsu zuwa ga wannan abin in sun gani saboda yana da matsayi yana da kima idanun mutane to lokacin da mai hige zai hige wannan abin hina yantahibu a lokacin da yake hige ta wa huwa mu'min ba yiwa ce yana da imani wannan kowane aiki cikin waɗannan ayyuka sabo ne zunubi ne mai girma kaba'ir ne daga cikin kaba'ir da gudu wa yaquluna ahlus sunna cewa suke yi huwa mu'minun naqisul imani shi mu'mini ne wanda yake da ragaggen imani da nakasasshen imani imanin shi ragagge ne imanin shi baya da yawa au ko kuma su ce mu'minun bi imani mai imani ne da imani shi yana da imani yana da azumin imani fasikun bi kabirati amma fasiki ne saboda babban layin da yake aikatawa haka ne ko ba a cewa sallan mai mazinaci ba a karbar ta wannan shirme ne ko azumin mazinaci ba a karbar shi wannan shirme ne in yayi sallah Allah zai ba shi lada kuma in yayi zina Allah zai ba shi ne kawai kowane yana nan imani na nan zunubi yana nan kaba'ira tana nan fasikanci yana nan tare da shi abinda ahlus sunna suke cewa kenan ko dai su ce kawai wannan naqisul imani imani shirkake ne kawai magana guda daya ko kuma su ce a mu'minun bi imani yana da imani da asalin imani shi fasiqun bi kabirati fasiki ne da kabirar da aikata zunubi babba da yake fala yuqal ismal mutlaqa ba za a baya sakakken imani suna sakakke na imani kawai a ce mai mumini ne a dole sai an kayyade mashi saboda aikin da yake aikata wala yuslamu mutlaqal ismi kuma ba za a jaye mai sakakken sunan ba ma'ana dai ba a ce mai imani ɗanza kawai a ce mai wani mumini ne a sai an kayyade sai ya ji bayani ce mumini ne saboda yana da asalin imani fasiki ne kuma saboda yana da bi babban zunubi da yake aikatawa wannan shine karshen bayani akan abin da ya shahi wato mas'ala ta imani da Allah subhanahu wata'ala da ainihin abubuwan da Allah suna da ba suka sha bamban da shi daga sauran waɗansu ƙungiyoyi su ne murji'a da kawarijawa da mu'tazila su ne waɗanda suka saba ma'arin suna da jama'a cikin mai wannan baba baban imani da Allah subhanahu wataala ina roƙon Allah ta'ala ya amfani mu da abin da muka roƙa inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada ya sa mu yanke shi inda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen tashe tashen hankulan da ke cikin ƙasashen musulmi baki ɗaya Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da abin da za a yi wa ci Allah biya mana dukkan bukatun mu na aiki Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ba su lafiya ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ka fara musu waɗanda suka riga mu da gaskiya Allah ka fitan su da rahama ka musu rahama da suke a cikin kabarin su Allah ka sanya kabarin su Allah ka rage mutan su a cikin kabarin Allah ka kare musu azabar kabarin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب